إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم بداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله ظاهرة ظاهرة الاختلاط بين الجنسين
wato lamarin da yake faruwa na cuɗanya ma'ana haɗuwa tsakanin wato ɓangarori guda biyu tsakanin namiji da mace to za mu je hukunce-hukunce irin wannan lamari da yake faruwa wajen maulidi ne wajen saukar ƙur'ani ne wajen taro dai na Allah gashi nan da mata da maza suke taruwa kuma ikon Allah mu ƙasanmu ma ko mu sufayen wannan ƙasa ma ba ma kuɗi ake yi waje ɗaya ba rumfan mata daban rumfar maza daban amma yanzu idan ka tafi ƙasar sudan masalan ko ka tafi ƙasar chadi ko kuma yanzu nan tun daga nijar kuma duk afirka gabaki ɗaya ko ka tafi su misira ko ka tafi kaza duk ma a haɗa ma za a zauna duk gaba ɗaya ga kujerar macen ga kujerar namiji ga kaza ga kaza amma kuma sai kaga yan uwanmu mu a kasar mu ko abokan rigima dai ai ana cakuɗi da mata ai ana haɗuwa da mata ai shari'a ta hana ai duk kaza kaza ikon Allah yau abun ma ya zama har ma cikin yan uwan ma yan ɗari an ko wannan maganganu sun fito kuma yan uwanmu ne zaka ji suna faɗa da jifa in an ga wata baiwar Allah mai son Allah mai zikiri tana bin wani shayi kuma shi gane a ce ai zina ake ai dan ne mata suke ai kaza kaza suke menene wannan kazafi har bayan Allah a ce duk sun shiga kazafi da makiyamu da suke mana wannan kazafi a ce dan dari da an ya yi aure sai ya kai wa shayin sa matar da aka aura ya yi kaza kaza kaza duk a banza har an gaji to yau kuma in shi kenan ma su ma duk sun bari ma ga baki da sun shigo da abubuwa ma na ci gaban su kaza kaza kaza kaza yau ya zama mu'i mudin ne ma ake sharruka dai duk ga suna to sai a ji tsoron Allah a abu ba wani addini in dai wannan musuluncin da muka sani ne in dai mace za ta yarda ita mace ce ba wani addini da ya hana mace ta bi addini ko ta bi lamarin Allah ko a dan karatu na kaɗan ga ranar sallar idi annabi sallallahu alaihi wasallama duk matan gida hadda budurwaye hadda masu haila ma ta yake duk a fita da su duk gabaki da sallallahu alaihi wasallama haka ce da sai da Aisha masu haila ta ce ai ba an ce su sallah bane dan su je su samu addu'ar mu'minai ko dan su je su samu addu'ar musulmai duk gabaki da to a sarari ake galibin waɗanda za ka ga ko an yi wannan taro ko an tafi irin wannan taro da mata sai kaga akwai iyayensu a ciki sai kaga akwai matansu a ciki to idan wani ɗan shirme ya yi wani shirme ba zai lalata shari'a annabi ba ba zai lalata hanyar bayan Allah ba ɗan shirme daban yake ɗan kaɗan yake فقد جد في تحقيق دعواه وجوده ولكن الذي غالب كل في فهو زبد قد زحزح الله كيده وتبقى منافع الخلائق dan shirme dan kwana biyu ne zaka duba shi alheri dai shari'a annabi dai abin da yake gaskiya dai shine to amma kuma abin mamaki irin masu faɗa waɗannan abubuwa a ƙasashen mu sai ga kuma sun fita can ƙasashen larabawa kuma duk an je kuma duk abin da suke ba yaƙi da shi kuma duk ana tare irinsa duk gaba gida yanzu ga shi nan kwanan wannan majalisa ta malamai mai albarka da sarkin maroko ya kafa wannan majalisa ga shi nan har da malamai mata sun yasa muftin caji mai fatawar caji yake cewa ai mun gode allah ai wannan abu da sarki ya kafa abu ne mai kyau wallahi ga shawa ya mana da kai damuwo wallahi ban zai kula ba akan malamai mata kuma su zo su haɗu da malamai mata na yi mamaki da a ce mufti shadi ne yake faɗan wannan bayan duk komai da suke yi mun gan su kuma wani su daga shehuna komai da ake yi a haɗa ake su ba san ma wai a ce wai rumfan mace daban ko rumfan kaza daban ba a duk gabaki ɗaya da za a haɗe Hmm? to mutum ya bi Allah ya ga wayannan masu sharri ko waye in yace zai bar lamarin Allah kuma zai bar mu dai bare mu Hausawa dai mu dai matan mu dai kullum su ne a baya ai Hausa ai Hausanwa Hmm? Hausanwa mu almajiran larabci ne tunda addinin mu balaraban la duk ma kowa ma addinin balaraban larabci in ba haka ba ka da sallah ka karanta Qur'ani da Hausa mu ce an mu bari ka karanta hudu ba da Hausa mu ce da haka shi bara sai Allah ya kisa duk musulmi ba larabe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Qur'ani kaza kaza to in muka ga dabi'u masu kyau wanda addini ya da su shari'a ta da su shine dabi'un mu duka baki da shine dabi'un mu amma ba mata bayin Allah masu karatu masu imani a hana su lamarin Allah duka baki ɗaya ba amma ka bar ta je gidan biki ka bar ta je duk kaza kaza amma dai lamarin Allah babu inna Allah wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah amma a ba su je gidan biki a ba su je kaza kaza duk babu ai ai kanta ba ta ga wa'annan jibin da suke cikin gidaje mazan mata ne duk ba mazan bane duk la haula wala quwwata illa billahi al-ali alhamdulillah da haka su bayan suka huta sun hada ta da Allah tabaraka wa ta'ala sun huta shikenan ba wani abu to irin wannan wato wato lamari da yake faruwa na cuɗanya tsakanin maza da mata wato a tarurruka ko na ɓangarori guda biyu shari'ar musulunci tana hanawa wato a cuɗanya shari'ar musulunci tana hanawa a cuɗanya tsakanin maza da mata wanda suka yi nisa a cikin dangi wato namijin da ba dangin matan ba ne ko kuma matar da ba dangin namiji bane wato muharraminta kenan sufaye wato asifa a keɓancen keɓance ita ma ta bi wannan hanya ta addinin musulunci wato ta tafi a kansa tun daga farkon farawa mu kuma da ita a cikin sufayen ɗariƙar tijjaniya ne shauran kuma ɗariƙoƙi ma haka suke wato da sufa mafi keɓantuwa ita ma ta yi aiki akan wannan hukunci ta ƙarfafa shi faɗi da aiki da kudurcewa a zuci wannan haramci bai zamo ba san rai ne aka shirya shi wato bare ko ku a ce dan timuwa aka shirya shi ba a nutsu ba bari dai wannan hani an yi shi ne don ya tsare wato sai da aka yi nazarinsa wato don kan a keta wato labulan kunya sai aka sanya shi wannan tsari garkuwa ne mai kauri shahawaniyati wato a gaban wato harbin nan na shahawa wanda take nufi wato na ƙosar da wato sha'awar da na dabbanci zuwa rufe wato ɗabi'u wato wato kyakkyawa wato ta daban wata fashin jarimatu take so wato barna wato ta watsu wato tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu masu mahimmanci a cikin wato matattara shari'a ta hana giya ba don wai shi ruwan giyan cewa shi zunubi ne ba a cikin ruwan ba wai don ruwan zunubi ne ba shi ruwan nan menene wato ‘ya'yan itatuwa ne aka matse wato na ‘ya'yan itatuwa wato tsumi ne na ‘ya'yan itatuwa abinci inabi ko dawa ko wane ne wa'annan duk ba da su ake tuwo ba da dawa ake tuwo inabi gashi nan shi ake ta ci ake busasshen sama a ce zabibi a ta dafa shinkafa da shi to ai shi aka matse wannan ruwan ya fito to wa shahiyin me- me- wato mai mai kwaɗayi- mai sa kwaɗayi wajen cin sa wa hatta sukura nafsahu hatta shi ma yan dangadin ma annatija annatija wanda ya faru an hada al-kamri daga wannan ruwan da aka sha na giyan nan lam yakun ijraman shi kansa ba zunubi ba ne law lam yaftahi al-baba ala misra'i ba dan zai buɗe kofa a bisa wato ɓangaren ta guda biyu ba zai fasa ƙyauren ma'ana kenan ka san kofa ga ga markinta can ga wajen da ake buɗe to haka ce ya buɗe ta a bisa musra'iha wato ɓangarorin ta guda biyu nan kofa ta balle kenan to ai kaga ba ba rufe- ba rufewa kenan ba dan shan giyan da mayan za su buɗe kofa wato a bisa wato gefanta guda biyu ba lil mumarasati wa- al'ijira don a dinga yin sako yanzu yanzu yanzu yanzu in mutum ya sha giya- ruwan nan ya yi mayen nan yanzu yanzu zai yi kisan kai yanzu zai yi zina yanzu zai yi kaza duk wani sako zai yi kaza kaza wannan aikin da zai yi shine zunubin wancan ya dawo ko to shi ma wancan sai ya zama haram shi ma an haramta shi Hmm? tun da shi ya jawo a yi wannan laifin tsanin da ma la yatimu wajibi illa bi huwa wajibun abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi ma ya zama wajibi to a- abinda barna ba za ta samu ba sai an yi to shi ma ya zama barna shi kenan dalilin da aka haramta ta kenan amma ba wai dan ruwan ba ko ba wai dan wannan tangada a'a barnar da za ta jawo shi kenan shi ma ruwan ya zama haram gaza duk su ma an haramta su kenan to لهذا حرمت الكمر saboda haka ne aka haramta giya saboda wannan zunubin da za ta jawo لأنها وسيلة للسكر domin ita tsani ce zuwa maye والسكر مدعاة لذهاب العقل shi kuma maye shine mai jawowa shine sababin hankali ya tafi وهذا بدور بد- بدوره مدخل للإج- للإجرام shi kuma hankali in ya tafi shi ma wato shine mai sawa a yi sako kenan والإجرام حرام shi kwa sako haram ne وقد حرم الاختلاط بين الجنسين to don haka shari'a ta hana wato cakuɗi tsakanin ɓangarorin guda biyu haɗuwar ba haram ba ce sai don tsoron abin da zai jawo لأنه يؤدي إلى تبادل النظرات domin haɗuwar za ta jawo izuwa a canjan kallo والملابس والملامسة
da kuma shafe-shafe وهذا a يؤدي ce wannan ya goga ko baka baka- ba da niyanka ba ai haga mai fikin suka sa eh? idan ya shafar ko ba da niyyar jin daɗin ba ya ji daɗin alwala ta kari ko shi in aka shafe shi ko ba da niyyar daɗin ba ya ji daɗin alwala ta kari ba haka ma zama mutum malikiya ta saba ne yawwa to وهذا يؤدي إلى إثارة الشهوة to shi kuma canjin kallon nan ko shafe-shafen nan wato zai jawo zuwa motso sha'awa التي تدخل بدورها wadda take kira ita kuma izuwa a- wato a bisa aikinta إلى ممارسة الجريمة izuwa a aikata sako والجريمة shi حرام ba sako haramun ne وإذا لم تسر العلة wato idan illar wato sababin bai juya ba مع معلولها tare da natija abin da zai jawo في المثال a الأول misali na farko فإنها تدور مع to ita معلولها tana juyawa da natijanta نفيا wajen korewa وإثباتا ko kwa tabbatarwa في المثال الثاني a misali na biyu والشيء الوحيد abu guda ɗaya الذي يتحكم في خطر الاختلاف wanda yake hukunci a cikin haɗarin haɗuwar وعدمه ko kwaka ai haɗuwar هو الريبة shine tuhuma in in haɗuwar za ta jawo tuhuma a cikin dare a kashe fitila a cikin duhu a haɗu wannan waye zai yarda da wannan ha? ai dole tuhuma ta shiga ko ito inda gaskiya ne a shiga ɗaki hmm? a fito waje ma amma abu a tsakar rana a- a a waje ko ku a ɗakin taro ga manyan malamai ko na 'yan makaranta ɗin ko ku ga manyan gari ko ku ga uwarka ga ko ga ga wani dai abubuwa waye zai jawo wa- ina tuhuma ta shiga wannan waje shi abin da ya jawo hukuncin tuhuma don haka mutane su ji tsoro kan mutum ya aikata abin da zai jawo tuhuma din wajen haduwa din ka baga to ina rantan tuhuma an yi rumfan mata ga ta daban an yi rumfan maza ga ga shi daban ga malamai suna karatu ga salati ga annabi ake ga yaban annabi in dai ba shi din mai tuhuma shine fitinan nan ba ha? ina tuhuma ta shiga in dai ba dama sharri ne a zuciyarsa ba ha? mun yi karatu manzo Allah ya ce wanda ya ce mutane sun bace shi ya fi su bata to wanda zai zo ya kawo tuhuma a nan wajen shi ne fi su shi ne fitinan nan duk gaba ki da ko ko bayawar Allah mai neman karatu da karatu ka duk gaba malamin zai kawo ɗaya magana duk gaba ki ɗaya ma ni in shiru da nawa yawa to القاعدة الفقهية ka'idan nan ta fiqihu التي تؤكد انتفاء الرخصة wanda take karfafa cewa an kore ma sauki مع وصول الريبة in dai akwai tuhuma to shari'a ba ta yi sauki ba in kaga shari'a ta yi sauki a haɗin to ba tuhuma a ciki مع وصول الريبة tare da tabbatar hu- tuhuma قاعدة wato ريبة wato ka'ida ce kyakkyawa يمكن أن أن ننسلك منها ya kamata wato mu kafa hukunci daga kanta الحكم على المقتلين wato da hukunci a bisa wa'anda suka haɗu bi waje ɗaya mata da maza ita ku ka'idar fikihun nan wato muktasarul khalil wannan babban littafi na fikihun mu na malikiya shine yake cewa mai muktasarul khalil shi yake cewa wa ma'a maharamin ghairul waji wal atrafi an yi sauki wato mutum ya iya taɓa fuska da hannu na wata take haram dinsa wadda ba matarsa ba ba kaza kaza ba aya iya taɓa hannunta ko wajen gaisawa idan irin kasashen da suke gaisawa ne yanzu akwai kasashen da in ka shiga ko yanzu ka shiga kasar turai ko ba kasar afirka din nan ma tun daga nijar gashi nan har ka je teku gashi nan kasar faransa ne duk gaisa tun daga chadin nan haka tafi sudan haka tafi teku gashi nan gaisawa suke to in ka shiga kasashen kamar irin su murtaniya irin su wane ne to in kai muharraminta ne shine za ku gaisa a rungume juna a yi kaza in kuma muharraminta ne uba ko ɗa ko wanda zai aure ko miji ko kaza ko kaza kaza duk dai da irin wayannan abubuwa da ake za ga mutum ko ya ce shi ba zai bada hannu a nan kasa kaza ka in ya fito wajen dole sai ya mika hannun duk gaba daya ga shi nan kwanan nan eh, jahilai wanda ba san abu ba, sarkin maka suke ta nuna ga shi ne ya gaisa da matar Trump Trump ko shugaban ƙasar Amerika to sai ki gaisa da ita official ne eh? siyasa ce kuma shari'a ta yadda masa jiga baki da to da haka mutum ya zama malafi ya zama mai neman ilimi mai kaza kaza ba jaki ba wanda shi dai ci kirkir aibuwar sa haka za ka za ka za ka kaza to فإذا أكلت الريبة to idan tuhuma ta faru to shikenan to mu- muktasar ne muktasar ya faɗi haka to mai sharhi kuma cikin sharhin minahil jalil sharhin minahil jalil wa- wato sharhin muktasar kalil sai mai sharhin yake cewa ma'anar abin da mai muktasar yake nufi waya juzu lamsuhu wajoha wa atrafuha ya ya halatta mutum ya shafi fuskar wadda take haramun dinsa hannunta ko fuskanta fuska kuma sai in wani dalili kuma ya kawo ko eh, sai wani dalili amma hannunta dai ko wajen gaisa din nan yawa in lam yakshal lazzata in bai ji tsoron jin daɗi ba amma in ya ji tsoron jin daɗi kan ma ya sha to haka kuma tuhuma ta to me yake kawo jin daɗin yanzu mutumin da bai taɓa haɗuwa ma da mace ko a ɗaki ba ko a kan hanya kaza kaza ya kai sun gaisa ɗin nan a yanzu daɗi zai taso a mutumin da al'adarsu ne duk gashi nan a hanyar masallaci a me ya san ma wani zancen wai daɗi a wannan duk gaba duk gaba gida wanda bai saba bane duk gaba to in dai ma'ana mai sharhin muktasar yake cewa in dai aka amincewa jin daɗi yani yana nufin lamsun rajuli wajaha wa atrafa maharamihi namiji ya shafi fus- hannu da fuskar wanda take haramun dinsa hmm? ba matarsa ba ce ba yarsa ba ce ba uwarsa ba ce kaza kaza uwa ka fada ma ce aka yi gwaita in ta kama ta rungumewa ne ma na juna an da daga tafiya kaza kaza mu ne dai kai kai, an ci baya to Allah eh, ma- mala kai da uwa ka ne dai can nesa da nesa dare kamar dai wani abu mata ma tuku sai ga rasa ina ake haɗuwa ne dai in ba wajen bacci ba ha? kaza kaza kaza Ji shari'a ce wannan duk hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake karantawa duk al'adu laraba da ake gani kaza kaza to duk dai abin da ake tsoro dai barna in tuhuma ta shiga duk gaba gida hmm? to wannan ya kore to فإذا سألت الريبة idan tuhuma ta shiga بين الحج وأخته da tuhuma za ta shiga tsakanin ya da ƙani أو ko بين ko kanwa da wa tsakanin yan yan ciki ɗaya ma da tuhuma za ta shiga da shi kenan shari'a ta hana su ma su haɗu su ɗin ma su ɗin ma da ɗaya dan ma ko tsakanin uwa da ɗan ma ko Allah ya kiyaye ko tsakanin kaza da tuhuma za ta shiga tsakanin ɗan uwa da ƴan uwa أو بين الأم وولدها ko tsakanin uwa da ɗanta أو بين الوالد وبنته ko tsakanin uba da ƴarsa da tuhuma za ta shiga tsakanin su انتفت انتفت بينهما ruksatu to da wannan sauki da aka yi musu ma an kore shi رخصة اللقاء wato wannan sauki na haduwa din ma an kore shi والمسافحة wato wal mulamasati da shafawar ma da wal musafahati da gaisawan ma وإذا انتفت الريبة to idan kuwa tuhuma shi ke ku bari ya lamala idan tuhuma ta kore بالاستدلال idan kuwa fitu- wato tuhuma ta ɗauke wa'annan muharraman suka zo suka inwantu بدلال الله da girman Allah tabaraka wa ta'ala suka shiga ƙarƙashin girman Allah tabaraka wa ta'ala ومشاهدة عظمته da ganin girmansa tabaraka wa ta'ala وانت في خطر الاختلاف to hadarin haduwar ya ɗauke taro za su yi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani abu ne dai mai mahimmanci bare kuma in zatin Allah ne sun haɗu dan zatin Allah to wannan hadarin ya ɗauke to إلا ما كان سدا للذريعة sai dai abin da mazhaban mu ta maliki- ta malikiya take cewa toshe wato hanyar barna ne kenan وهذه القاعدة ita wannan ka'ida ta cewa wai toshe hanyar barna هي التي إن لك منها الإسلام wato daga ita kuma din musulunci ya tashi في عباد الاستدلال ya halatta ma- ma- mazan da matan su haɗu بين الجنسين tsakanin maza da mata لدى الأتباك muƙaddasati musulunci ya halatta kuma maza da matan su haɗu a ƙofar waje mai tsarki saboda tuhuma ta ɗauke yanzu musulunci ya halatta da mazan da matan su je su haɗu a bakin ƙofar ɗakin Allah nan dai ina ina tuhuma ta zo a nan wajen kaga nan wajen tuhuma ta ɗauke فلا شيء أعظم حرمة dan ba wani abu mai girman daraja ومهابة wato mai mai kwarjini من بيت من بيت الله daga ɗakin Allah Ka'aba gashi nan ba wani abu mai girma irin Ka'aba gashi nan والابتلاء بصفات بصفاته الشريفة to kuɗi a farfajiyar Ka'aba tsakanin maza da mata أحد أركان الإسلام ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci لكن namijin ma gashi nan daga zani sai mayafi ba ba ba wato ko daga zani sai mayafi duk gashi nan ma duk jiki a waje duk amma girman Allah din da girman wannan ɗakin nasa ya mantar da su kansu duk gaba ɗaya to haka nan shari'a ta halatta saboda tuhuma ta ɗauke a nan wajen to لكن الريبة هنا sai dai tuhuma a nan منتفية ta, تماما ta koru gaba ɗaya ba wani ma wanda yake ba in ba ɗan ba ni na iya ba suna nan ɗan ba haram haram haram duk sun zo suka hana ma ɗawafin da kaza kaza ya kunshe matar a cikin buhu ko ina ba ka ganin ta sannan ya wani babba sai haram haram haram haram kala sama wannan duk ba shari'a annabi bace sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi ita mace yaya haramarta take ta sa harami irin wannan wanda namiji yake sawa ya sa sai dai zani da mayafi kawai ba abu sai manzo Allah yake haramin mace yana cikin fuskarta da hannunta ai mun yi ababun hajji ko haramin mace yana cikin kuma a fikin sunna din gaba daya mace ta bude fuskarta a hajji shine haramarta duka baki daya kuma malamai sun gwangwaje akan wannan bare muhiddin bin al-arabi ya ce ba wanda ya fi manzo Allah kishin shari'a sa Hmm? yace ga abin da za a yi to waye zai zo ya ce wai ka to ya kunshe ta bai yarda da magana manzo Allah ba ya nuna manzo Allah ya fi- ya fi shi ya fi manzo Allah ci shi kuma duk ya dagula wa masu dawafin sun yi safari cikin Allah sun tafi cikin Allah wani ma kuka yake yi, wani amma zai zungure haram haram kakka matso nan wani ya taɓa maka na ce kai haramtun wannan ɗakin ya fi haramtun wannan jakar da ka kulle a cikin duk Allah ka fara ka fara ka fara ka fara gobe sai sun tsokane ka kayi faɗa ba faɗa amma wallahi wani sai ya tsokane ka aikin banza kawai haba abubuwa ba daɗi wallahi ga ga to duk bayanin wajibin ilahi yawwa wato sabida don haka shari'a ta haramta a nan ba abin da ya fi girman darajar haramci ba abin da ya fi girman darajar kwarjini irin ɗakin Allah ta baraka wa ta'ala wal ijtidadu haduwa a nan bisa hati sharifatu abarfatiyarsa mai girma a hadu arkanul islam ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne lakin nazibatu na wato tuhuma a nan wajen muntabiyatun korabiya ce tamaman gaba ɗaya Ahem.
bayanin wajibin ilahi wato sabida wato hawa kan wato wazi'il ilahi mai tsawa na ubangiji tabaraka wa ta'ala ala dafi'in shaitani abusa wato mai turowa na shaitan sabida girman Allah da kwarjinin Allah tabaraka wa ta'ala ya kore shaitan din ma ba shi da hanyar ya zo a nan wajen ma ولتكابر النزعات الشهوانية wato da kaskantakar wato karkatar sha'awa أمام العلامة الإلهية abusa wato girman Allah tabaraka wa ta'ala التي تلت المقام wadda ta mamaye wannan wajen da ka shiga wannan wajen ka san kana kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ولمن تفت الغيبة تماما yayin da wato tuhuman nan ta ɗauke gaba ɗaya وجب أن يمر الرجال sai ya waje sai ya halatta shikenan da maza da mata su shuɗe مختل- مختلطين a takuɗe a سواجه cikin ɗawafi da ɗakin Allah ga su nan suna ta ɗawafi a ɗakin Allah a takuɗe البيت da ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala سعيا بين الصفا su yi والمروة safa da marwa ma ga su nan a takuɗe وهما من شعائر الله da tsaki da tsawabin da safa da marwa suna daga cikin alamomin wato addinin Allah tabaraka wa ta'ala ko alamomin zatin Allah tabaraka wa ta'ala تعظيمها girmama ta من تقوى القلوب yana daga cikin tsoron Allah zuciya ولما انتفت الغيبة yayin da tuhuma ta ɗauke وقف الرجال والنساء sai ga maza da mata sun haɗu a waje ɗaya بعرفات a dutsen arfa جبل الرحمة wanda ake ce ma dutsen rahama ma gaba ɗaya وكان حتما على كل من الرجل كومي.
والمرأة kuma ya zama dole akan namijin nan da matan nan أن يعتقد أنه خرج من ذنوبه su kudurce a cikin zuciyarsu yanzu sun fita daga zunubinsu في تلك الوقفة a wannan tsayuwa da suka yi كيوم ولدته أمه kamar ranar da uwarsu ta haife su kuma amma gashi ana tare ولما انتفت الريوة yayin da tuhuma ta ɗauke تزاحم الرجال والنساء sai ga maza da mata kuma ana takuɗai ɗaya nan kwa kaman kokawa ma المنكب بالمنكب kafaɗa da kafaɗa والساق بالساق ƙafa da ƙafa مدارة الإجماع wajen jifan shaidan kuma wai da ma yanzu an gyara wajen jifan shaidan din ne an yi hawa wajen uku an gyara abin yayi sauki amma da ai duk mutuwa anan ake da duk mutuwa anan ake ko ba dan zamani kaɗan ba kullun dai gashi muna faɗa dai 2006 akwai hajin da muka yi 2006 Allah ya sa mu ta ƙasa muka shiga wajen jifa din gaba gabaki da amma muka ga dai sojoji na ta gudu sojoji na ta gudu kaza kaza sai ga labarai sai da muka dama ka ji labarai mutum ɗari biyu da wani abu suka mutu a sama mutum ɗari biyu suka mutu a sama to jibi bara bara ne ko bara wata wajen mutum ɗari da- dubu nawa hudu da wani abu suka mutu a nan wajen to nan waje za ka je kana wai ka a haɗu ko mace ko namiji ko ha yanzu wani duk da suka mutu wato an yi haɗuwa an yi abu sai a ɗauke kaza ko nan hutuma duk ta ɗauke to wajen jifan shaɗan ko ƙafa da ƙafa za a haɗu kai duwahu da duwahu ma sai bana in harami ya cika shaura kaman a ce ko kwana biyu a fita arfa ko kwana kaza kaza ka tambayi alhaji wani alhaji sallarsa kansa ma a ina ya dungula Wa- wa- wata sujada ma tsakanin duwahun maucan ko kafarsa ma za ka dungula kafarta ka amma girman Allah ya fi karfin wannan ya fi karfin ta in kai baka san girman Allah ba kai ba daraja Allah azur fitinanne ne kai shari'a ba kallon kama Allah ba ya yi ba da kai yake ba da muminai bayinsa yake mazaje Hmm? wanda ya ga yau imaninsu ga abin nan mai sha'awa din nan abin nan ga amma sun manta da shi don zatin Allah duk gaba gida wani zubin kan nakan ma yana karkashin duwahun matar ma wa- wajen sujada da kaza da kaza wannan sai dai mutum bai je ya gani ba duk kaza kaza to amma kaga nan ba wanda zai ce haramun ne ko kaza saboda tu- ba tuhuma a nan wajen ana zagaban zatin Allah tabaraka wa ta'ala to ولما انتفت الريبة yayin da tuhuma ta ɗauke منها اجتناب الجنسين sai aka yi wato rangwame wato wannan jinsi biyu su haɗu فوق مصائد su السائرات hau jirgi ɗaya ma وفي ساعات البواكر wato su hau jirgin ruwa ma gaba ɗaya وعلى عجلات العاجلات wato su shiga talagon jirgin ƙasa ma gaba ɗaya والسيارات su hau motoci ma gaba ɗaya في طريقهم إلى الحج izuwa hanyar su izuwa hajji ko ba hajji ba ma yanzu ko Kano zaka je zaka ce to ni ban yadda ba sai dai ai wajen motar mata da ai wajen zaka je kana musu haka ma ai za su yadda ma su dauke ka ba haka dai larura kuma dai kai kai dai yanzu imanin ka kuma haka da kuma zaka shiga to a hanyar zuwa hajji gaba daya وآئدين منه إلى بلاده kuma da in suna dawowa daga hajjin ma zuwa garin su فإنما يتحكم سلطان الجلال الإلهي laiki mun yi hajji da wani mutum mai kauri wani alhaji sunan zai yana nan da kara to irin wayannan yan ba na iya an zo za a fita mina to in wannan mota ta zo kashi an an gaji an wahala kowa yana ganin ba in bai samu mota ba ma sai zai tafi aka to in wannan mota ta zo ta mata a ce kaza kaza aka ce an yadda eh to an yadda mota tana zuwa aka ce ramar za shiga alhaji nan kawai sai ya zarab sai ya ce kai alhaji ba an ce mata ba take to ni ma dan bambancin kaɗan ne su da kan suka yi tausayin su suka suka yi tausayin suka ce to yalle dai wannan kaga yana aje a zaje a a gaba Alhaji. To, wato da lokacin dawowa izuwa gidajen nasu فإنما يتحكم سلطان الجلال الإلهي yayin da wato girman zatin Allah daraja Allah tabaraka wa ta'ala ta zamanto ita ce take hukunci ita ta mamaye wajen في قلب الفرد ita ta mamaye zuciyar mutum ɗaya وجماعة da jama'a gaba ɗaya فإنه يجوز النوازع الشهوانية to wannan girman zatin Allah sai ya tattaka wa- wa- wannan wato bakon wato sha'awa da yake zuwa zuciya dama zuciyar halalan Allah ce a cikinta duk wani shakanci zuwa ya daga baya Hmm? to sai wannan girman Allah ya tattake wannan ويجري أباءات الهوى wato ya sheƙe shi ya sheƙe haba'atil hawa wato ƙuran nan ta san zuciya والنفس da ƙuran nan ta san rai sai wato tsoron Allah nan ya sheƙe su في معد الجواسك fi mahabbil awasifi a wajen tasowar iska wato a wajen tasowar guguwa فتتلكفها السير sai tsuntsaye su tafe ta أو تهويبها الريح wato ko fa iska ke jifa da ita في مكان سهيل a waje mai nisa sai ya zama mutum yana tsarkake وتت- وتتو- وتتوفى الإرادة wata tukul iradatu wato bege zuwa sai ya wato ta motso zuciya إلى أعلى المنازل zuwa madaukakan matsayi تتقف مع الأخيار domin zuciya ta yi sahu tare da bayin Allah zababbu وتتزاهم مع المقربين wato ta ta yi rige-rige wato tare da makusantan Allah tabaraka wa ta'ala sai ga irin wannan wajen mutum ba abin da yake sai dai Allah ka sa ni cikin bayinka Allah ka yarda ina tare da Allah kai kaza Allah sai tuba sai waye a nan wajen shedan ka an riga an buge shi a wannan wajen an kore shi duka baki da to ألم تر أن الناس baka gani ba cewa mutane يوم يوشرون ranar kiyama ranar da za a tashe su يوشرون قراتا aka ce za a tashe su wato matsalaita لا لباس عليهم ba wato tufafi a kan su sai dai wanda Allah ya tufatar ولا سائرة واحدة kuma a waje guda a fili guda za a tashe su duk tsirara kuma matan da mazan duk ga su nan لا ستر فيها ba wani sutura da aka yi wajen mata daban wajen maza daban ولا عاجزة ba wani wato katanga da aka yi aka tsare su ولما استقرب ولما استقربت سيدتنا عائشة يا- رضي الله عنها yayin da sai da Aisha ta yi mamakin wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama دمع دمع أنا النبي صلى الله عليه وسلم imana am ana annabi sallallahu manzo Allah sai ya nufa da ita ce wai tsiraci ya rasulullahi a haɗu waje ɗaya maza da mata ba sutura ba kaza kaza ya za a yi da tsiraicin kenan sai manzo Allah ya nutsar da zuciyanta da annahum sai ya ce mata su mutanen a wannan lokaci istaka a wannan lokaci shugulin shagirin kowa akwai abin da ya shagarantar da zuciyarsa ya manta ma da shi namiji ne ko mace ne an tattazaku ba ya- ya ya manta da kullum rin yau mai izin sha'anin yuguni zatin Allah ne ga shi nan ya yi buruzi in ni'ima ce ga ta nan ta mantar da kai kanka ma in bala'i ne ga shi nan ya mantar da kai wai zancen kaza kaza Hmm? yanzu ko jarrabawa aka ce eh, za a yi ko interview za a aka ce ka shiga ɗakin nan ai a wannan lokacin kanka dai kan ka manta shi ya za a yi kake tunani to a ce an kafe kuma lokacin da za ka je ka duba wajen kafewa din nan ka manta ma da na kusa da kai ka manta da kaza kaza me za ka je ka tsara shi ne ba bare a ce kuma jarraba ce babba ga ta tashi kyama ta kaza kaza dukkan ka- kaza yanzu misali kana da wani aboki ko wani abu a ce zai je ya ga wani babba shi kuma zuwansa na farko kenan ko gwauna ko wani kaza zu- ko sarki ko babba dai zuwansa na farko kenan ka ce masa don Allah in ka je ka ga mai girma to bukata ta kaza kaza don Allah ka gaya masa shi ai zan gaya masa kaza kalla ne in ya je suka haɗi ya tuna tasa ma ko ta wannan din ma gaba ki da ya je gigi cewa zai diriri ce ai sai sai ni wallahi da ranka ma duk sai na diriri ce ma na rasa kaza wai dan wanka mutum ma kenan to bare ga aljanu a haɗa ga mala'iku a haɗa ga saman an kyakkece ta ga kan washe ma wani ya tuna tsaraitinsa ko kaza kaza to haka kuma bayan Allah ma a a halaran Allah din ma yanda ka gansu a Ka'aba din sa yanda ka gansu to haka kuma galibin tarurrukan nasu na Allah ne za ka gani abin da ya shagalantar da su gaban Annabi sallallahu ko cikin manzo Allah sallallahu ko cikin tabiyan su ga Allah ko ma'arifa ya mantar da su duk wannan sai dai an fito kuma mutum ya tuna kuma in ya koma gida ya koma wajen sha'awarsa duka baki daya to an tattazaku ya aurati wato ya mantar da su gaban al'aurorin juna فإذا اتفقنا على أن الانتفاع wato ya zo a hadisi ne ingantacce wannan manzo Allah sallallahu sahihain bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashi mutane wato tsira- masu tsira- tsiraici kuma marasa kaciya kamar yadda yake farkon haihuwa hmm? marasa takalma sai wanda Allah ya toge wanda shari'a ta toge a ce in kai sadaka kaya kaza za ka tashi da kaya ko in kai layya za ka tashi kan kaza ko to da irin wannan wa'annan suna nan to wannan kuma eh, ragowa duka baki daya to shine sai da Aisha ta ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah abdal wan nisa maza da mata a haɗe kuma tsirara ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba azun ila ba azun ba azun shashin su yana kallon shashi a fa qala sai manzo Allah ya ce al'amru ashaddu min zake yarinya lamarin ya fi girman haka lamarin ya fi girman haka Hmm. yahummuhum zal lamarin al'amru ashaddu min zalik min an yahummuhum zal- lamarin ya fi karfin wannan ya- ya zo hankalin su ma ya dame su abin da yake zuciyarsu wannan irannan shi ne a zuciyarsu sahih al-bukhari to haka kuma muslim ya ya fitar da shi duk duk gaba ki dai ko Mhm. to فإذا اتفقنا idan muka haɗu على أن انتفاع الريبة a bisa cewa idan tuhuma ta kore ينفي هذا الاختلاف wato kuncin a haɗin ma ya kore shari'an ma a wato laifin a haɗin ma ya kore بين الجنسين tsakanin wato maza da mata نتفق على أن ذكر الله الأكبر to sai mu haɗu ai haka can da tuhuma ce ta kore a wajen sallah gashi nan an haɗu a masallaci a wajen jifa gashi nan an haɗu a wajen arfa gashi nan an haɗu a jirgi a mota a kaza kaza to in dai muka haɗu akan wannan sai mu haɗu dole
على أن ذكر الله abu الأكبر cewa ambatan Allah akbar shi ya fi wa'annan duk magani wala zikrullahi akbar الثاني من الصلاة التي تنهى عن الفحشاء har sallan nan ma da take hana alfasha da abin ki wala zikrullahi akbar ambatan Allah ya fi ta magani يقضي تماما to sai ya hukunta shi gaba daya على تج- على تجليات الريبة wato in dai wato zikirin Allah ya faru sai ya maganin wato masu farakan nan na tuhuma ويجري في طاعته sai ya dasa a wato farfajiyar wa'annan masu zikiri وزارة المحبة wato bishiyan soyayya da والرغبة kwaɗayi cikin Allah, والرهبة da ganin kwarjinin Allah tabaraka wa ta'ala, والخضوع da ƙanƙan da kai, da والتبتل yankewa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sun ƙare cikin wani Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala, والخنوع da ƙasƙantar da kansu ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala والتواضع da ƙanƙan da kai dai da والانكسار karyewar zuciya ولذكر الله أكبر ambatan Allah akbar shi ya fi magani أكبر من أن يعلق بساعته ribatun amma ambatan Allah ya fi ƙarfin a dangana a fusafar fajiyansa tuhuma أو مج- أو مجنون wato ko farashin kunya أو عسل wato ko ko baɗa أو أبأ أو a- أو abasun koko wasa bayan Allah ne don tsarkaka sai da kakan su ma kasan wasa bai bai biyo musu ba hmm? bai biyo musu ba zakirin Allah kasiran wa zakirati masu ambatan Allah da yawa maza wa zakirati da masu ambatan Allah mata adda Allah lahum magfiratan wa ajran azima to haka matsayin musuluncin ma duka wa shi za su so الإبرة shi kan shi kan maki ba a magana Hmm? shi kan maki ba a magana annabin ma bai sha ba Allah ma kansa tabaraka wa ta'ala bai sha ba to ba wannan ake faɗa ba wai dai wannan ana magana kai mumini a gaggaya ma yanda abin yake Eh? kaga wani wani ba ba kira yake ba amma zai ce to an ce shari'a ba ta so mun ko muna kare shari'a Hmm? da kaza kaza wani alheri ne zai dace yake abin da haka yake a'a akwai abin da shari'a ta hana akwai nufin ta duk gaba ɗaya wannan shine ilimi ka san bambancin kaza da bambancin kaza ka san bambancin kaza an ce yana daga alaman malami ka san ya karantu sauka alamari Hmm? in tsanani ne ko kowa daga nan ya fara Ko- kowa daga tsanani ya fara ba zai yiwu ba to kowa daga nan karatun sa ya fara a ba zai yiwu ba to shi kuma da a an ce sai in kaza ya faru kaza ya faru to ya yiwu ya yiwu ya gama in tsanani ne kowa daga nan karatun ya fara so
الإبرة بسرق الوجهات إلى الله wato abin kula da shi dai a cikin komai wato da kya- gaskiyar fuskantar mutum zuwa Allah tabaraka wa ta'ala إذا صدقت الوجهات إلى الله idan gaskiyar wato fuskantar ka zuwa Allah ta tabbata وصفى القلب zuciya ta ta tsarkaku بصفاء الله da tsarkin ubangiji tabaraka wa ta'ala ونظرت العين ido ta dinga yin duba بنور الله da hasken Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ingantacce kun wa wa basarahu allazi yusiru bihi فلا إبرة بالشكليات to ba a kula da abin da yake faruwa a zahiri ba don wannan haɗuwa duk ba a kula da shi ba abin da ake tsoro ya riga ya gyaru wannan zuciyar ta dan adam wanda ita ce shaɗaniya ta gyaru wannan jiki duk ba a kula da shi ba الذي يحدثنا القرآن shin qur'ani bai ba mu labari ba ne عن محادثة a bisa wata hira da ta faru جرت بين نبي الله موسى da ta faru tsakanin annabin Allah Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi وب- وب- وب- وب- wabintai nabiyin lahi da 'ya'yan annabin Allah mata guda biyu وشعيب عليه السلام shine annabi shu'aibu amincin Allah ya tabbata ga annabi shu'aibu منعزلتين Ya'yan nan nasa guda biyu da suke keɓa a waje ɗaya حيث تحدثت إليه إليهما haisu ta haddasa ilai ma yayin da annabi Musa ya musu magana وتحدثت وه- وتحدثتا إليه su ma suka yi wa annabi Musa magana وهذا فرق من الاختلاف yanzu ba gashi an haɗu ba da annabi Musa annabin Allah tabaraka wa ta'ala da ƴaƴan Shu'aibu mata guda biyu nan ya gansa a garin matansa ne ko ba ha da Qur'ani yana ba mu labarin wannan haɗuwa إذا كان الاختلاف المع- معنا- mu'aniyu wato ko mu'anni ko ku- idan dai wai haduwar ita ake nufi a ce an kafa mata shari'a an abu shi mutum bai kula da wai wannan malami ne yake gaya ma in in shi malami yana ganin a'a ai haduwar ce da an hadin shi ne haram to ga wata haduwa nan to in kuka ce wannan haduwa ba haram to yanzu kuma zaka san ashe akwai hukunci abin da ake tsoro wanda shi ya jawo to annabi Musa ko ba ya wannan abu wannan ƴaƴan annabin Allah nan ba wannan abu to in dai haduwa ta kore kamar yadda ga ta a Makka ga ta a kaza ga ta a kaza saboda abin da ake tsoro ya kore shi kenan sai a hadu a wai kawai mujarradin da an haɗu bane shi kenan ka taso da ai ai barna akai ai an yi abu sai kaza kaza kaza wannan sharri ne kawai to عند أصحاب السبيل wato nan ga ƴan tuhuma su ƴan tuhuma dai wato da an haɗin nan shi kenan an yi barna a wajen su su ba wani abu shi ɗan fitina fitinan ne ne shi shi gan yake da an haɗin nan an yi an yi barna ji yake zuciyar kowa irin tasa ce ko ko jikin kowa irin nasa ne to in dai a wajen ɗan fitina da an haɗu barna ta faru to ga haɗuwar annabin Allah Annabi Musa alaihi salatu wa salam da ƴaƴan annabi Shu'aibu mata guda biyu kuma Qur'ani ne yake ba mu labari اجتماع الجنسين wato haɗuwar ɓangare guda biyu namiji da mace في مساحة أرضية wato a wani ɓangare na ƙasa ضيقة zayyakatun kuntatacce وقت fi واحد wakatin wahidin a waje ɗaya wa in dai shi ɗan tuhuma yana nufin da an ɗan haɗa a wani waje ɗaki ne ko ya haɗa ko ko filin taro ne ko ka kaza kaza kaza dangane da faɗin duniya ka kuntatacce ne shi kenan ɓarna ta faru to ga haɗuwa ta faru ai dai Musa ba a faɗin duniya gaba ɗaya haɗu da ya'yan Shu'aibin nan guda biyu ba ɗan wani waje ne bakin rijiya ma wajen da da ake shan ruwa ko to duk gaba ɗaya kaga ko a hankali ma ba za ka kazancan barna ba to بمعنى أن ظرفا زمانيا wai ma'ana cewa wato tabba- tabbatuwar wato tabbata zamani ومكانيا bi ma'ana da ma'ana an nazarfa zamaniyan wato wuri na zamani da ومكانيا na, na bigire da na wuri dai كما الرجل بالمرأة gashi ya haɗa mace da mata biyu ya haɗa namiji da mata biyu حتى جرى بينهما amma hira ta faru a tsakaninsu نقلته السماء sama ce ta kawo mana labarin su ba na aka yi ba kakannin kakanninmu ba wa ya san adadin kakanka na wannan lokaci da yake wannan lokaci shekara dubu wajen nawa amma dai ga sama ta zo da labarin وخلده الوعي wahayi ga shi nan ya dawamar da wannan magana har tashin kiyama ba za a daina faɗa an yi ba a kuma ba wanda yake jin tsoro ba wanda ya tuhumi annabin Allah saboda an san wayannan kyakkyawan zuciya ne da su to da su ma'ancan da suka taru in dai ga a sarari ne ba wani abin tuhuma a ciki zaɓi musu kyakkyawan zato mana eh? to ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما كذبكما قال تعالى نسقي حتى يسر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد Ubangiji yake ba mu labari tabaraka wa ta'ala yake cewa wannan ma warada ma a Madiyana yayin da Annabi Musa ya isa wato rijiyar nan ta ƙasar Madiyanu bayan Annabi Musa ya gudo daga Misra tsoron Fir'auna. To ya taho ya taho ya taho ya taho ya zo har ya zo garin Madiyanu. Yana nan wajen su Falastin ko ya zo. To yayin da ya zo galibin gari irin na ƙauye farkon abin da an ka shigo gari za ka fara ganin rijiya. Rijiyar da ake ibar ruwa kaza kaza. yayin da annan Musa wato ya zabi zuwa rijiyar nan ta ƙasar Madiyana وجد عليه أمة sai ya samu jama'an Madiyana من الناس na daga mutane يسكون suna shayar da tumakinsu galibin ƙauye za ka gani ciwon tumaki ake yi shi ne arzikin garin ko to suna shayar da tumakinsu ووجد من دونهم sai ya samu su wawo- wato wa'yansu masu shayar wannan امرأتين sai ya ga mata guda biyu تسودان su suna kore tumakinsu kar su haɗu da na jama'a su sun tsaya ba sa shayar da tumakin قال ما تدعكما sai annabi Musa da ya ce to ku matan nan me labarin ku ne ku ya aka yi ku ba kwa shayar da tumakin ku Eh? ga kowa ya zo yana shayar da tumakin sa ruwa ku ya aka yi lafiya قالتا sai suka ce masa su biyun nan لا نسقي حتى يسر "I, الرعاء mu ba ma shayar da tumakin su sai masu shayarwa ba ma shayar da tumakin mu sai wa'annan masu shayarwa sun gama sun tafi و- وأبونا شيخ كبير abin da yasa kaga mu muke kiwo babanmu ne tso- babanmu kuwa tsoho tuku tuku ne dan an ce annabi shu'aibu ya yi shekara dubu uku da ɗari shida a duniya shi kuma ya fi ma adamu ma tsufa Eh, adamu shekara dubu ya yi annabi nuhu dubu da ɗan wani abu amma annabi sha- haka al'ad haka al'ajuhuri ya faɗa ko Wa- wato ajuhuri haka ya ya faɗa yace annabi shu'aibu alaihi salatu wassalamu ya yi shekara dubu uku na shekaru shehu zarruku shi ya faɗa ya- ya kawo wannan magana ta alhuri din nan a cikin wata ruwaya kuma ya yi shekara dubu uku da ɗari shida annabi shu'aibu shi zaka cewa abu na shekun ka tsawon mu tsoho ne tuko tuko ya zo kuma duk zai kawo tafsirin kila kuma tas- ba haka suke nufi ba babanmu dattijo ne babba annabin Allah ne mai girma ne da haka mu girman babanmu ya karu ba muna takuɗi da jama'a irin wannan ba akwai shari'a a wajen babanmu to muna nan tare da ita ko kuwa suna ga- sun ga bako ne to na Allah kan in ya gaba ko abin da yake so ya taimake shi to kai baban mu fa shehi ne babba na Allah ne babba ya dace ka zo ka zama almajirin sa haka kwa haka ta ma- wanda suka yi wannan tafsiri malamai suka ce shi yafi hakan kwa ta faru annabi Musa ya je hidimar shekara goma ya zama almajirin annabi shu'aibun alaihi salatu wassalam har shekara goma wa abuna shekun kabi tana da fassara da yawa kila tsufansa saboda tsufansa kila saboda mukaminsa na wajen Allah shi abin da yaran suke faɗa kenan to وبعد ذلك bayan wannan جاءته إحداهما to shi kenan kaga yanzu dai an yi ya tambaye su sun ba shi amsa gashi to shi kenan annabi Musa ya ce to in haka ne wacce rijiya fa ya ga wata rijiya suka ce kai ai wannan rijiya kila sai katti arba'in sun haɗu sannan suke buɗe ta kila sai kato goma sha biyu su suke iya buɗe ta ta an wannan ne mai sauki ne kawai zai hankaɗe murfin kawai zai hankaɗe murfin gaba ɗaya ita a kawo guga maza ya dinga jefa guga yana shigo shi sai da kyarza kila sai an ɗaura wa dabba wata rijiya sai an ɗaura raƙumi ma zai ja guga shi ya dinga jawo shi da hannu kamar ba ya cika musu duk komin nasu suka sha suka koshi suka koma to وبعد ذلك bayan hakan nan جاءته إحداهما sai ga ɗaya daga cikin matan nan ta zo annabi Musa تمشي على الشهياء tana tafiya cikin kunya وقالت له sai ta ce da shi إن أبي يدعوك babana yana kiranka ليجزيك أجر ما سقيت dan ya لنا.
saka ma ladan shayar da mu ruwa da kai فهل كان في هذا الاغتلاج فاش to wai kai dan wato tuhuma mu tambaye ka shin a cikin wannan haduwa akwai alba wato akwai muni a ciki أو كان مدعاة للفاحشة ko ku za ka ce wannan haduwa sababi ce wato ta zina ko ku sababi ce ta wato babban zunubi كلا wallahi ba haka bane بل كانت أجنحة الإثمة wato bari dai fukafikin wato tsari daga Allah tana nan tana kadawa akan namijin da waɗannan matan guda biyu ترفرف فوق tan- عرش tana kadawa a wato saman ƙasarsu mai tsarki
وكانت العظمة Gir- لله girman Allah ya zamo يوجه مثاله ita take fuskantar da wato ta hanyar su tafiyar su إلى ما يرضي الله zuwa abin da zai yadda da Allah gabaki daya to su ma waɗannan masu girin magadan su ne الذي حدثنا القرآن الكريم shin wai Qur'ani bai ba mu labari bane في ضمن حديث ba kitabu aka ce ba an zato wai ka zato qur'ani wannan duk abubuwan da yake faɗa kawai a- a- a sha sabuna ne a shiru ko a tashi a a'a hukunci yake gaya ma duk gaba ki da to wai qur'ani bai bamu labari bane في ضمن حديثه عن نبي الله wato a cikin zancensa ga annabin Allah tabaraka wa ta'ala سليمان annabi Sulaimanu amincin Allah ya tabbata a gare shi أن جلكيسا cewa sarauniya Balkisu sarauniyar Yaman قبل أن تكون زوجة له kafin ma ta zama matar Sulaimanu amincin Allah ya tabbata a gare shi كشفت عن ساقيها sai da ta yaye sai da ta yaye kafafuwanta ma a gaban Sulaimanu sai da ta yaye kafafuwanta ma a gaban Sulaimanu صلى الله عليه وسلم amincin Allah ya tabbata ga Annabi Sulaimanu حتى قال لها har dai Sulaiman ya ce mata إنه سره a a a saki mayafinki saki zaninki sarki zaninki sarauniya innahu sarhun wannan wani rufi muka yi mumarrajun mai santsi min kawaririn na gilas wani wani abu ne kuma wata hikima ta mu ta sarakuna muka yi dama yadda aka yi mai tafsiri masu kinsa suka ce wato shaidanin aljanin da suke tare da Suleiman su suka yi kishinta sai suka ce masa kaga sarauniyar nan fa ba mutum ba ce fa kila kuma hakan ne uwata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ihda abawai balkisu jinniyo ɗaya daga cikin iyayen balkisu aljani ne ko uwata aljana ce uban ne dan adam ko ko uban ne aljani uwa ce yan adam wannan yana faruwa tsakanin mutum da aljani a aure wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa balkisu to shikenan to saboda haka sai aljanu suka yi mata hasada sun ga alama kaman Suleimanu kuma yana so ya aure ta suka ce sarki kafar ta fa ba ta mutane ba ce kafar jaki ne da ita ko fato ne ko fato ne da ita al'adar sarakuna ga an yi an yi riga an rufe tana can kasa ko bayan da za a kaga kafafuwan su haka za kaza sarki ko fato ne da ita fa ba mutum ba ce shi kuma Suleiman ya ce sarauniya buɗe kafa ki ne in ganki sarauniya ce fa ko ma wace ce ma za a gaya mata haka bai ce ma mummunan zato kiga to wayya za a yi ne za a gaya ma- magina suka ce to kaga a yi dam a yi wata sabuwar fada kuma yanzu a yi dam a zuba kifi da komai a kawo gilas gilas ba yanzu aka fara shi ba gilas abu ne da tun da tono da ake da ƙaro ake yi wani kuma akwai ma gilas din ma daban a- a yi gilas wanda za a rufe fada ta da gaba ɗaya kan ruwa din nan amma kai ka koma a sa ma kujerar ka can bangare a baka a gani ka ce sarauniya ta shigo ta wajen to haka ku aka yi. shi kenan bayan an gaggama zama a wa'yan fadodin aka ko kaji aka ce to kuma yau sarauniya ga fada da za ta gaisa da sarki to kuma aka fito da ita kuma ana shi sarki yana ta an sama kujera yana zaune yana kallon yadda za ta shigo to aka ta shigo ta ga ruwa kuma gashi asbatu lijjatu sai ta zaci kawai ruwa ne da in ta tsoma kafa kafa za ta lime a ciki kawai sai ta kuma yau sarauta ce ta motsa sai ya za a yi ka kashe bar an saka kawai ta ja juga ta ja zani kuma har kafafuwa suka bayyana duk gaba ɗaya ƙaurin ta gashi da a sarari abinda ba za ta bude ba sai a ban ɗaki gashi nan sarauniya ta bude ga kuma Suleimani yana kallo amincin Allah ya tabbata a gare shi in ba dan annabin Allah bane ba tuhuma a nan wajen wannan sai ne amma bayan Allah ne wannan ba tuhuma bayan Allah ne to da kai wa bayan Allah wa'ancan kikkiawan zato mana magadan wa'annan duka baki daya kai da kaga wajen tuhuma ai ka sani duk gaba ɗaya to dama to shi ke to kuma sai annabin Allah ya dinga gaya mata yace a ke innahu sarhun wato rifi ne mumarradun wato mai san min kawaririn na kilas da muka yi amma dai ga faɗi nan ga kifi nan ga ruwa yana ta bugawa kai ka ce ruwan ne ba komai a kansa amma ga wannan sakanolajin ba tuntuna ana yin sa duk gaba ki daya to وسليمان نفسه annabi Suleimani shi kansa هو الذي أمر ببنائه shi yake aikinin kuma ya faɗi yadda za a yi ليريها أن ما أعد الله لأنبيائه dan ya nuna mata abin da Allah ya bawa annabawansa shi ya bi مما أعطى لغيرهم da abin da ya bawa wani sakila ma duk ba zancen mako fato ne a kafarta ba haka dai sarauta aka ga dama قيل لها ادخل sai aka ce mata to shiga wannan rufin da aka yi shiga- wannan fada kuma yanzu a ita za a shiga
فلما رأته أعجبته yayin da ta ga wannan wannan irin wato technology da aka yi sai ta zace shi wato ruwa ne gashi nan yanzu in ta danna kafarta kuma kafarta cikin ruwa za ta shiga kayanta kuma ya jike kenan shi kenan ta ja kaya sama sai ta zo ba zai jike ba sai ta zace shi wato zurfin ruwa ne وكتفت عن ساقيها sai ta yaye kafafuwanta قال إنه سرهم sai Suleiman ya ce a'a sarauniya a sakin saki gayanki wato rufi ne kawai na gilas muka yi ba ba ba gaske bane rufi ne na gilas min qawaririn na qarau كل هذا dukkan wannan abu da ya faru والإسمة الإلهية tsarin nan na Allah da yake wa annabawa yana nan tare da shi تنزمه ba wanda ya zancen ko dan sha'awa ya kalle ta haka ko ya yi laifi ko kaza kaza kaza ba wajen tuhuma ba ne nan wajen su da iwa bayan Allah wayanda Allah ya haɗa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su in dai ba fitinan ne ne kai fitina a zuciyanka ba sai musu ya ka amma duk an zo an lalata abubuwa da an ji wani bawan Allah gashi nan yana tarbiyyanta ko da matan ko yana karantar da su kaza ka su ɗan uwan nasa yanzu ma su shauran abokan faɗa ma duk sun bar wannan su suke yin ma karatuka kaza kaza amma yawan zaka ji a ɗan hakika ne ɗan kaza ne ɗan ɗan kaza ne kaza kaza kuma in ka dubi masu faɗan wannan sai ka ga su ne ma'arnata su ne mabarnatan gabaki da su dama kuma manzo Allah ya gaskiya duk gabaki da barnan mutum shi zai sa duk in ya ga wani abu ya ce barna ake duk kaza saboda shi ma barna ya sani ba wani abu ya sani ba to تنزمه وتتحكم wato duk wannan abu da ya faru wato tsari na ubangiji tabaraka ita take tsara abubuwa ita take wato juya lamurmuran duk gaba daya والعظمة الإلهية girman ubangiji tabaraka wa ta'ala والجود ita take fuskantar da su وتس- وتسيطر ita ta yi rinjaye a kansu kuma ba za su iya fita daga ita ba su yi wani abu.
ألم تنقل إلينا السير- السيرة Nabawiyar wai labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai ciro mana ba ال- الأمينة amintacciya din nan أن جماعة cewa wa'yansu jama'a من الرجال na والنساء daga mata da maza na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama جماعتهم لهجرته hijira zuwa Habasha ta haɗa su وكان هذا الاختلاج wannan takudi na maza da mata da suka tafi habasha din nan na farko har har hijiran madinan ma akwai tawagar da wani mutum ɗaya ya fita wa'yansu mutum biyu wa'yansu mutum hatta shi annabi sallallahu alaihi wasallama iyalin nasa ma zai dubi na harisa ta yi ka masu ko da kaza kaza to haka za ga hijira ta hijiran nan da aka yi tun ta farkon ma ta habasha ta haɗa wa'yansu matan a cikin wa'yannan mazan da hijira ta haɗa su su shiga jirgin ruwa su shiga daji su kwana daji su kaza su wani ma ba shi da alaƙa da wata illa dai musulmi ne bayan Allah ne sun haɗu musulmi ne amma ga hijira ta zo ta haɗa su a tuhuma ta shiga nan wajen saboda tsarki da kaza tsarkin wajen da tsarkin zuciyoyi duka baki da to ba gad- ba masu gadon irin waɗannan zuciya ne ko ba ayyuka yanzu masu gadon irin waɗannan gabaki da amma dai zuciyoyi sun lalace zu- zuciyoyi sun ɓaci mummunan zato ya yi kaza kaza dan wani shaidani ɗan kaɗan ya yi abu za ka yi wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama hukunci duk gabaki ɗaya ba ko kai wa ƴan uwanka na Allah kai ka fi kowa sanin tsarki ne da su kai har ka yi sanin ma sun fi ka tsarkin kai amma dai kai ka fi su bakin yi musu sharri duk ga baki daya to Allah na nan kuma abin da kake nawa zai faru ba har abada abin ya kare har abada ba zai kare ba lamarin Allah ba zai kare ba har tashin kiyama ka ji dai kiyama jiya muka karanta ba ta ji ba sai Allah ta mai cewa Allah Allah sai Allah ta arifi akan kasa Allah to ba zai kare ba to maskaratan azimatan wato ya zamanto wannan tafiya ta sahabban nan wato ta hijira wato tafiyar nan ta sahabbai ta hijira ta farko ya zamanto makaratan azimatan wato girma ne babba asabata har tarihu da tarihi ya tabbatar sa'idil abadi wato a cikin takardu na har abada har abada gashi nan muna tarihin sahabbai na farko wanda suka yi hijira habasa su kaza ne mata kaza ne maza kaz- kaza ne suka yi hijira habasa sannan da wanda suka zo suka yi mubaya'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina bai'atul aqabati na uku ma tukun su kaza ne da su su saba'in ne da mata guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce yanda ne mubaya'a da ku su ma haka ne mubaya'a da su duk abin da ne baya da ku akan su ma nayi baya akan ummu amara da dai tana ciki Hmm? to haka zaman fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman sahabbai duk da zai mana magana dai duk gabaki da to haitu kana alahu yayin da wato iyalinsa suka zamanto asarikin su al'awwalina waɗanda suka yi wannan hijira habasha din nan suka zama su ne masu hijira ta farko a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su tafi wajen Allah da hijira biyu من المهاجرين na daga masu hijira الذين تركوا الحياة su ne waɗanda wato suka suka sa rayuwa ta yi ta yi araha في سبيل البقاء wato cikin wato hanyar su wanzar da addini وتذللهم mukurayati wato suka kaskantar da wani duk wani abu mai rudi suka manta da shi والنعم الإلهية wa- wato ni- ni'ima ta ubangiji kuma suka manta da wa'ansu ni'imomin ma na ubangiji والولدية al'ahaliyata na matan suka manta da matan su ma gaba ɗaya suka fita wajen Allah walwaladiyata suka manta da 'ya'yansu ma suka والمالية manta da dukiyoyinsu والولدية suka manta da garinsu maka ma suka tafi can wani bakon gari afirka ma cikin bakaken fata suka baro kasar laraba suka tsallako tekun nan eh, red sea din nan wannan eh, bahar al-ahmar din nan tekun maliya din nan ko suka zo ethiopia din nan ta yanzu a nan najashi yake radiyallahu ta'ala anhu suka zo suka zauna wajen najashi hmm?
ليدشنوا wato dan su bude بمهتهم الشريعة الشريفة wato da ransu mai mai girma الغالية mai tsada طريق الكرامة wato hanyar ɗaukaka da والبقاء wanzuwa وليؤلن الامتثال wato dan su gaya wa duniya cewa yanzu fa an yi ba a tare an rar- an yi rabe الأبدي na har abada بين جهة الإيمان tsakanin jama'ar imani وإثابة الكفر da jama'ar kafirci ba za a taba haduwa ba don haka suka fita suka bar garin duk gaba daya suka- suka tafi hijira amma wa'annan da suka yi imani ko suwa yanzu su ne yan uwa su ne za a hada a tafi da su to ألم يكرر بنات الأنصار wai ƴaƴan mutanen Madina ba su fito ba ƴaƴan bannin Najjari wato matan bannin Najjari ba su fito ba ne بين صفوف الرجال tsakanin sahun maza ليقولن طلوع البدر wato dan su bayyana munnan su ta cewa yau ga wata ɗan daren goma sha hudu shine annabi Muhammadu gashi ya hudo garin su من ثنيات الوداع suka zo wajen nan da ake karan bako in ya zo da inda ake sallama da shi in zai tafi بمقدم النبي صلى الله عليه lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama Madina لأول مرة wato farkon marran zuwansa على المدينة wato abu المنورة.
abu sa Madinansa mai haske ولكن ليس هذا اختلالا فعشيا amma wannan duk haduwa ba haduwa ce ta alfasha mummuna ba ولا مدعاة للفاحشة kuma ba za ta jawo a yi alfashar ba haɗuwa ce da aka yi don zafin Allah to iwa kowace haɗuwa ma da aka yi don Allah ya mata hukunci da wannan ko ka kai wancan lokacin da ka ai irin wannan haɗuwa take kaza kaza eh, yanzu kuma duk ta ƙare ba wata haɗuwa ta Allah wanda za sai yanzu kai a ganin ka duk haɗuwa ta barna ce da kake gani Eh? to لأن الحافظ عليه domin wato abin da ya jawo a yi haɗuwan ضربه wato abin da ya dawo a haɗin wato rinjaya farin ciki بسلوك الفجر wato da kullo wannan alfijir ɗin annabi sallabawi annabi sallallahu alaihi wasallama التالي wanda ya hudo وتعديل أخبار شهيرة wato da girmama mafi girman alamomin Allah tabaraka wa ta'ala شعائر الله daga alamomin Allah tabaraka wa ta'ala وعدم حرمته da wato mafi girman alfarma حرمته daga alfarma Allah tabaraka wa ta'ala shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko ko bayan Allah duk dai mun mun yi koko ga eh, Qur'ani ranar saukar Qur'ani ba laifi duk ai wannan haduwa mun gani haka a Madina kaula ko biki ne babbar ranar saukar Qur'ani eh? tun zamanin Shehu Rabi'a ta sai da faɗi wanda Zahra sai ta fito duk gaba ki da a zo duk a zazzauna to haka ranar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ranar munna suna haka ranar biki haka ranar kaza duk abubuwa da duk gashi nan hmm? to yanda mazajen suke bin hanya Allah su zama na Allah ita ma macen a tsari na Allah an yadda ta bi hanya Allah ta zama ta Allah gabaki daya wa zukur fil kitabi maryam gashi na ubangiji ya ta mu bada labarin maryama a cikin qur'ani fil kitabi wannan a cikin qur'ani duk dai ai mun yi wa'annan abubuwa duk gaba daya to ألم يكسس رسول الله صلى الله عليه وسلم shin wai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi bai zabi mazauni ba للنساء ga المؤمنات ga mata mu'minai يتحدث إليهن da yake ba su ma- yake magana da su yake ba su shari'a ويوجههن yake fuskantar da su ويش- ويرشدهن yake shiryar da su dai a cikin wannan mazauni عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه Ka- ce, ai kaji zaben mazauni yayi zaben mazaunin fa sallah kuma tambaye ina ake yin sallah duk gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da sahabbansa wa'anda ba su da kaya sosai in kun yi ruku in kun yi ruku ko zaka ku dinga daga tuwa in ku sama saboda kaya ba- ba kaya sosai a wannan lokaci ga sahun mata a bayan ku Eh? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi mafi mafi wato muhimmancin sahu na maza sahun gaba Ha? mafi muhimmancin sahu na mata sahun can ƙarshe na baya saboda sahun gaba na mata kuma zai- yana kallon sahun maza kuma na ƙarshe na baya haka yake Ha? sahun sahun ma- maza na ƙarshe kuma na baya yana kallon farkon sahun maza da na baya duka baki da haka ake har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har zamanin kaza hmm? sai da fitintunu kuma irin wannan suka zo mai shiga kuma wayan su kuma suka sun wasu zancen matan su ba za su fita masallaci ba hmm? kaza kaza sai na umar gashi na aka baito mana hadisin da yace da matarsa ba ta fita masallaci ba ta ce wallahi abinda nake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya tafi nake na dinga yi zamanin sai na baka wallahi ba za ka hana ni yanzu ba yace wallahi ko ba zan hana ki ba zai ki ta ibada ki hmm? ta kai da wani har ya zo ya buya a kofar masa- a bayan masallacin matarsa ta fito daga asuba ya buya zo ya da kiɗo a hunta ta koma gida tana numfafi tana salati sai da yayo sallah kuma sannan zai ce to ya aka yi ne ke ya aka yi wata ce ai lokaci ya ɓaci kuma yanzu zamanin bayan da muka san ije ya aka yi aka ce wai shi inna wallahi wa inna ilaihi raji'una eh to lalle ka a fita yanzu sai na ji daɗi to duk wannan duk bai taso ba dai duk bai taso ba duk bai taso ba ai malamai wai yanzu dan ka hana ta fita ko dan ka ka siyo su TV ka siyo su cable ka ba ba ma ka bata ta fita ba eh? duk ga mazan nan duka kawo cikin gida cikin ɗaki eh, duk duk kaza kaza hmm? to فعن أبي سعيد الخدري an karɓo daga Abisa Idul Kuduri Allah ya kare ta ga Abisa Idul Kuduri قال Abisa Idul Kuduri yace جاءت امرأة wata mata ta zo يا رسول الله صلى الله عليه وسلم zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama فقالت sai ta ce يا رسول الله ya ma'aikin Allah bi ذهب الرجال hadisi ka to mata fa sun tafi maza sun tafi da ilimi fa su kawai kake wa hadisi su kake wa karatu kawai eh?
فجعلنا من نفسك to lalle mu ma ka sa mana a cikin kanka يوما wata rana ناتيك فيه da za mu dinga zuwa kuma wannan ranar ta mata ce kan wani namiji ya zo mu ma ba mu yadda ba
تعلمنا ka dinga sanar da mu ما علمك daga الله cikin abin da ubangiji ya sanar da kai تعالى sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce اجد معنا في يوم كذا ku dinga haɗuwa a ranar kaza da kaza ranar kaza da kaza to wannan ce ranar kuna ba ku ita في مكان كذا وكذا a waje kaza da kaza ku dinga haɗuwa a wannan waje in ka duba duk hadisin da sharin sa za ka ga sunayen wajen da ranakun duk baki daya فاجتمعنا sai suka sai suka haɗu فأتاهن رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo musu فعلمهن sai manzo Allah ya sanar da su ما علمه الله abinda Allah ya sanar da shi ثم قال sannan manzo Allah ya ce ما منكن امرأة ba wata mace a cikin ku تقدم بين يديها min waladi ha talatan da za ta gaba ta ƴaƴanta guda uku ma'ana ƴaƴanta uku suka mutu kafin ita ta mutu إلا كان لها حجابا من النار sai sun zama mata tsari ne daga wuta to ƴan aljanna kenan duk wata mace da ƴaƴanta uku suka mutu kafin ta mutu to ta zama ƴan aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu فقالت امرأة sai wata mace ta ce a cikin su يا رسول الله ya ma'aikin Allah اثنين biyu fa قال sai manzo Allah ya ce ما ni حاجتها uku na ce miki na tace ya rasulullahi da biyu ma ya rasulullahi da biyu ma yawa ثم قال sai ta ƙara maimaita masa har sau biyu ya rasulullahi da biyu ma واثنين sai manzo Allah yace da biyu ma da biyu ma da biyu ma har sau uku tsira da amince Allah ya tabbata a gare ka Bukhari da Muslim sun haɗu akan wannan hadisi mun ga Haji Mushiri a garin sa radiyallahu anhu shi ma yana da wannan rana ta mata shi da su zo su je ranar ranar karatun su ce maza ba su zo ba ranar wannan rana mun ga Haji yana yin wannan radiyallahu anhu to ولما نزل قوله تعالى yayin da faɗin ubangiji ya sauka يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله shai'a to يا أيها النبي ya kai wannan annabi إذا جاءك المؤمنات idan muminai mata suka zo maka يبايعنك على suna yin mubaya'a da kai أن لا يشركن abu kamar tsara Allah da wani ba haƙi zuwa ƙarshen aya mun yi magana a kan ta انتهى المصطفى صلى الله عليه وسلم mazalla sallallahu alaihi wasallama ya haɗu منا da matan nan na maka معه عمر بن tare da shi الخطاب akwai sayyidina Umar Allah ya kare ta a gare shi ونقلت كتب التفسير wato tun da tsawon tafsiri sun ciro abin da ya faru ومحاولة هند هند بنت عتبة har ma sun ciro wato wata hirar ta faru tsakanin manzon Allah da Hindu ƴar Utubatu صلى الله عليه وسلم Allah ya Allah ya rahama ya ji wato ya kira ga Annabi sallallahu alaihi wasallama وهي متنكبة متنكبة ita Hindu ta lullube fuskarta don kan annabi ya gane ta saboda in ta kashe wato babbansa خوفا لرسول الله don tsoron annabi sallallahu alaihi wa sallama أن يعرفها kai ya gane ta كما صنعت بحمزة saboda abin da ta yi wa hanzara na udu bata san cewa musulunci dai ya gama an gama wannan ba duk abin da ya bara kafirci aka musulunta kuma kan ma a karasa da shi al-islamu yajibbu ma qawlahu duk wanda kaga a musulunci yana tada fitintunin kafirci da aka yi fitinanne ne to yake kai ya musulmi ka su zauna lafiya duk wannan an gama shi hadisi ya zo ranar tashin kyama Allah zai wa yansu mutane biyu dariya yanda ya dace da jala- girman Allah mutum ne a kaf- musulmi ne a kafirci kafiri ya kashe shi a wajen yaƙi kafiri ya kashe shi kaga yanzu ai wannan kafirin ne ya kashe shi to shikenan bayan wannan kafiri ya kashe wannan musulmi shi kuma kafirin sai ya zo ya musulunta ranar tashin kama shi wancan yana shi wannan musulmi da aka kashe yana can yayi shahada yana can aljanna bai san me ake fa- me ya faru ba amma dai a zuciyarsa yana nan wane ne ya kashe ni ranar kiyama in ya zo ya ɗanɗana to shi kenan ko sai a haɗa wajen tashin kiyama sai ya ci kwalarsa yawwa kai kai ka kashe ni mutumin banza Allah wannan ne ya kashe ni sai Allah ya ce sakashi to sakashi sakashi ku tafi aljanna duk gobe ah Allah ya zaka faɗi haka bayan shi ya kashe ni a duniya sai Allah ya musu dariya tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da girman Allah Allah ya ai da ya kashe kan kuma ai ya musulunta ka san na ce musulunci ya yanke komai kama hannun abokin abu tafi kai an gama ya tsaya yana riga da kai wai da bai kashe ka ba kai ya za a yi ka shiga aljanna ya su godiya ma za ka yi masa ba wani abu za ka kai za ka kama hannunsa ku tafi aljanna to ka gani to ita hindu bata san wannan ba tana zaton manzo Allah ya ganta zai mata wani abu yawma uhudin rana uhudu to wannan aya ya yi wannan biyu idza ja'aka almu'minatu yubayyinaka alla alla alla yushrikna billahi shay'an akwai hukunce hukunce da yawa kamar yadda muka faɗa a cikin sa yana daga hukunci duk da ita malamai suka kafa hujjar irin waɗannan ƙasashe da maza da mata ake gaisawa duk halal ne ba komai ba komai kai ma in ka je ƙasashen ba komai ku gaisa abin a kansa halal ne saboda ranar da manzo Allah zai karɓi baya amma dan nan na maka sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama kamili ne kuma a irin matsayinsa bai gaisa da kowace ba ruwaya ta zo dan kwali ya rike ko gyale to kowace mace in ta zo sai ta kama dan kwalin nan shine mubaya'a da mace ce nayi mubaya'a da kai manzo Allah ya ce an yi mubaya'a da kai ala Allah ya shirkina billahi shay'an wala yazinina wala yasrikina wala yaqtulna auladahunna wala yatina bi buhtani haki zuwa karshe to ruwaya mafi inganci da manyan malaman ruwaya suka zo da shi duk matar da ta zo manzo Allah zai gaisa da sayyidina Umar shine yanzu wani abin da wannan ya faɗa an je da sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar ya gaisa da wannan matar shi ya gaisa da wannan matar to shine duk malamai Abu Hanifa yana daga ciki yace kai gaisuwa halal ce aka ce mata ai annabi bai gaishe in ce ko Umar ya gaisa to ai ya isa kuma a gaban mai shari'a din ai shari'a ta karbu tunda Umar kan ai ba wasa bane kuma a gaban mai shari'a kuma mai shari'an ne yake gaisa da hannunsa kuma sai na Umar ya dan haka Abu Hanifa ya halarta shi Abu Hanifa a mazhabarsa ba wani zancen ko mace ko gaisuwa da abu ne Shehu radiyallahu anhu da ya zo nan wajen yayi maganarsa yace dan haka kasashen da al'adar su ne wannan gaisuwa suna kan shari'a suna kan shari'a bare kuma ga malami ga wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma malami ya tafi akai shi ko man kalla da aliman lagi Allah salima duk wanda ya rataye da wani malami zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala lafiya mazhaban mu ce akwai maganganu a ciki wa'yansu daga cikin malaman mazhaban mu ta malikiya sun ce eh ya halatta amma ka gaisa da tsofaffi da kaza amma ban da budurwaye saboda tsoron shari'a to mutum ɗaya ne a cikin mazhaban mu za mu zo da shi ko shi ya shine yace duk bai ma halatta ba ko budurwa ko tsohuwan ma bai halatta ba akwai ma malamin ma bai haramta ba to hadisi dai kuma shine ma hukuncin su duk gaba daya to to wannan Imam al-Qurtubi ya fita a cikin tafsirin sa ko da kuma Imam Tabari a cikin tafsirin Tabari wato dukkan sun fitar an karba daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce yana daga cikin jarrabawa da annabi yawa matan maka na karban mubaya'an su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hori sayyidina Umar shi yake isar da sako kuma shi yake karban gaisuwarsu shi yake yin mubaya'a shi yake karban gaisuwarsu manzo Allah yace ka gaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayi muku mubaya'a a bisakar ku tara Allah da wani to wa kanat hindu bintu utubatu hindu yar utubatu mata Abu Sufyanu tana cikin su ita ce wannan da ta tsaga cikin sayyidina Hamza duk wannan abu da ta yi wa sayyidina Hamza ranar Uhud saboda ya kashe babanta ran Badar wannan bakin ciki duk gaba gida ta ce kai abun ma duk bai yiwu ba sai da ta tattauna hantar sama duk gaba daya har yau dai kaga dai abin da dole ta hakura to kuma ikon Allah kaga mumini kuma wannan jini na mumini kuma da ya sata a cikin ta kuma sai imani ya zama mata imani duk gaba gida ya zama mata alama imani kuma to ta saboda tsoron annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi lullufi ta rufe fuskanta bayan da za a ga ta shigo cikin mata duk ita ce shugaban gari matar sarauniyar gari amma ta shigo cikin mata ga wata aidin dinsu to shi kenan annabi yana gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ce Umar gaya musu Allah ya shirkina billahi shay'a kas tara Allah tabaraka wa ta'ala da wani hmm? zai muku ba a fusakar su tara Allah da wani yawa to shi ya gaya musu wa'annan hukunce hukunce sai hindu ta ce da matan nan ni yanzu na gaya masa zai gane ni ku gaya masa me yasa ya dora mana hukunce hukunce irin hukunce hukunce da bai dora a maza ba to annabi ya ji magana sai bai kula da wace ce ba sai ya kalli sai ya kalli wajen kawai annabi ya ci gaba da magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam wala yaqtulna auladahunna kar su kashe ƴaƴansu kar su kashe ƴaƴansu sai ta ce an hana mu kashe yan ƙanana mu ba an je an kashe mana su suna da girman su oh ba oh ya so ba sai annabi ya kwaje da dariya ya ce hindu ce ko sallallahu alaihi wasallam ya san ba ita ba wanda zai iya faɗa wannan sai ya ce hindu ce ko sai na ba da uwata da fansa ya rasulullah kafin ba tana manzo Allah ya magana dan tana tsoron kai ya zartar mata da hukunci ta zo ta kama hannayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce na tsaru da Allah da waɗannan hannaye naka manzo Allah yake ke ba komai tafi an tsare ki shi kenan tashi ba komai al-islam ya jibo ma kaula musulunci di ya ya gama duk wannan yawa kafi zina kafin wannan kuma wala ya zini da kafi zina tace oh ku gaya masa kamar ya san yaya suna zina ina ya taba gana an yi wannan shine sai da Aisha take ta ina ma duk matan duniya za su zama hindu Dama duk matan duniya su zama hindi ita da bata ga wai mace ya ta yi zina ba ita gani take zina ta wani wanda aka wadanniya ne ba ta bayi ce kawai ta ta kaza kaza amma ya kina daga cikin yancin ki da komai haki je ki bada kanki ki bada jikin kaza hindi kenan to to wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bahika rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dariya wa arafaha ya kira ta fada'a sai manzo Allah ya kira ta fa'atatu fa aka zabi yadi sai sai riko da hannun manzo Allah ta fa azabi tace na nemi tsari da Allah na nemi tsari da kai abu sakakkai mun hukunci to wannan yana daga sai gashi an yi sai tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka dai hindi ce ta wanda amma dai tunda manzo Allah bai yi fadan wannan ba shi ma ya zama hukunci ne duka baki daya to wannan wannan abu yake fada to tunda dai na Umar radiyallahu anhu ya dinga gaisawa da shi shi ma wannan kuma a gaban mai shari'a wannan hukunci ne duka baki daya ga hindu ta zuwa da gudu ta zo ta rike hannayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba duk bai gaisa da su bane amma ga ta zo ta rike hannayensa duk gaba gida to wannan tun mai shari'a ne yayi wannan gaba gida to alam yatahawar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai zat- bai tattauna bane ga Qur'ani dan ya gaya mana wa qawlatan binta sa'alat Da- ta'ala bati da kaulati yar sa'alabatu fi sha'ani zawjiha cikin wa أسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ألا ينادين تدونا وتبكي كما وترانا سيدنا عمر ينا كليفانتي ya fito zai hau doki ko wani waje za a yi da yaronsa mai mai hidima yana je da shi yaro sai ga wata tsohuwa ta yi wa sai na umar wani rigira kai umar kai umar zo to a ji tsoron Allah ba da sunanka umairu a jahiliya yawwa sannan ka zama umaru sannan yau ka zama amirul muminina to a ji tsoron Allah sai na mai yana insha Allah insha Allah in Allah ya yarda akwai wata bukata ne akwai wani abu da ya rage miki bai samu ta ce wallahi komai ya sa Allah ya saka ma da alheri kaza kaza ai sai yaro ya wai ke wannan tsohuwa ce ce ne ne ne ne sarkin musulmi ga baki da zaki sai na mace kai kai kai kasami Allahu ce yanzu Allah ya ji Allah ya ji maganar da annabin sama kasami Allahu qawla latis Allah ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai fi zaujiya akan mijinta wallahu yasma'u tahawura kuma Allah ya ji duk tattaunawar da kuka ha? yanzu ga hukunci ya zo mijinta ya ga ta tsufa to sai ya mata wani irin saki na laraba zahari ki ka zaharu ummi bayan ki irin bayan uwata ne da mutum ya gaya matarsa haka shikenan ta haramta a gare shi ita kuma tana son sa ko da ta gaya manzo Allah ta lita ce ya rasulullahi wallahi din ina sabuwar budurwa ya aure ni wallahi ba zai tsofar da ni yanzu ya ce ya sake ni ba sai dai ci gaba da rike ni nan dai wa zan je in aura yanzu shi na dinga zubo wa yara ya rasulullahi na dinga ba ba yanzu da ya ga yara na duk sun mutu ba yazo ya ce ya sake ni wallahi ba zai yiwu ba ya rasulullahi in koma annabi ya ce ai ya riga ya gaya miki wannan al'adar laraba ce kuma haka ni ba a saukan min da komai a kai ba ba ke ba shi ya rasulullahi kai wani abu shi a ke ina zan gaya ta je ta dawo ta je ta dawo har kai je kuma hadara ta motsawa ta ce to Allah yanzu kuma da kai nake kana ji na kai wani abu Allah sai ga sai ga ka ta sami Allah ta sauka ka ta sami Allah kawai Allah da bayin samala ba wai ta shige annabin sa bane gaba ta ga dai annabin yana kunya ba to ita ba yanzu ita ta zama jikan annabin sallallahu alaihi wasallama a hadaran Allah yake nan sai ga ka ta sami Allah Allah ya ji na ji yanzu sai ga Allah ya kawo hukunci wallazina yazharuna minkum min nisa'ihim ga hadi zuwa karshe to to Allah bai ya ji wato wato muhawaran nan tattaunawa nan ta tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kaulatu binta sa'alabatu ba fi sha'ani sunan da kenan zawjiha.
ita mata kar sami Allah ita ce kaulatu binta sa'alaba wato a cikin lamarin mutum nan nata wa sami'a Allahu qawlaha Allah ya ji maganar ta kowace magana ma Allah ya ji amma wannan kuma ta daban ce an gaya mata an ji to shikenan kuma yanzu tana da wata girma kuma kaza kaza amma ko a ji abin daga wanda Allah ya ji tabaraka wa ta'ala to amma kuma ita wannan kuma wani daraja ce daban wa hiya tashtaki ila Allah ga ta tana kai kara zuwa ga Allah ta ga annabin Allah bai ba ta hanya ba tunda shari'a ta ce to Allah yanzu kuma da kai nake wallahi ka ji magana na Allah kai wani abu subhanallah alam takun hadhihi kullaha wai nazijun wai wa'annan duk ba wa'ansu misalai ne ba na kawo mashhudatun wadda ta bayyana a sarari min astilad al-rijali wato cewa ga maza da mata sun haɗu ولكن الشكوك sai dai wato tuhuma والريبة da tuhuma dai لا تهوم حولها ba ta kewayawa nan wajen بدعات المقاصد sabida wato tsarkin nufinsu وسلامة الأعداد wato da kubutan nufinsu dai ونقاوة القلوب da tsabtar zuciyarsu وإخلاص البدعات wato da tsarkake fuskantaka su zuwa ga Allah to kuma duk mu yi haka in duk muka zama haka din nan shiga baki daya duk wannan haɗuwa ba su cuce mu ba dan sharri ya je ta sharri wanda zuciyar suke da tsatsa ya je ta tsatsa kaza ake yi kaza ake ci ya je kai ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala amma dai bai sai ce zai kawo karatu ba sharri ne da ya je ya zuba wannan yayi shine mai sharrin kuma shine alƙali kuma ya hukunci amma ba shi da kurkuku ba shi da duka ba shi da wani abu to insha Allah هدف نجيل wato nufi ne wato maɗaukaki وقصد جليل wato nufi ne babba إن دائرة الاحتلال wato lamarin haɗuwa ɗin nan dai التي تشير إليها أفاجر المنكرين wanda ya tsimmin kirai suke nuna ta suke tuhuma a kai ai maza da mata ne ake arna ake yi zina ake yi kaza kaza wanda ya tsin masu in- munkirai yake nuna ta yau ma habba ma kiran ne ma suke yi ba har ma yan uwan ne kuma suke yan uwan su sharri a kansa لدى السوجية nan ga sufaye تنم أم قصد wato tana tashi ne wato daga nufi mai tsarki mai girma wato da nufi dai mai girma
هو الاجتماع في ذات الله shine haduwa a cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala haduwa ce dan Allah haduwa ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haduwa ce dan karatu haduwa ce dan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala haduwa ce dan shari'ar manzon Allah tabaraka wa ta'ala yanzu in kana kallon sadu sadin nan kaga fadar sarkin Maroko gashi nan ko Muhammad Sani din nan Muhammad Sani ko kaga fadar sa manya manyan malaman duniya ne suke taruwa a wajen amma ka gani ga duwafin wani ga duwafin wata can ha kaza kaza to amma kuma ya mutum ya taso ya zo kuma sannan ka- wato dai hukunci akan me yake ba akan waɗansu ko to والاستماع إلى ذكر الله da ji wato da jin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala والارتواء da koshi من ظهور محبة daga الله tekun soyayya Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam التي يتعادل مجتمعون wanda waɗanda suka haɗu din nan suke bayaniya tsakaninsu وتعاطها wato cikakken kofinta ويشاهد- ويشاهدون من جمالها suke kallon wato kyanta ita halalan Allah gaba ɗaya ما يعير الأقول abin da ya gama da hankalinsu su ba komai a wajensu nan in al- dan Allah zikirin Allah suke to sai abin da suke ambato in maulidin manzo Allah suke kai manzo Allah ne akan gidansu gabaki daya da duk abin da suke ciki to ومن تعبيراتهم yana daga fassararsu da suka faɗa abin da suka faɗa na halinsu عن هذا المشهد daga irin wannan haɗuwa da suke yi قول الشيخ عبد الله رضي الله عنه jeji ba ba faɗin jeji ba akan irin wannan haɗuwa جعلنا شهود الذات نسب عيوننا تو.
وبين الع- وبين العشاء من سرنا والضمائر ندور متى دارت دوائر ذكرها ونرقص شوقا بين تلك الدوائر نزل بها نلهو ونرقص تارة على رقم أرباب الهوى والمناكب جذبة تزداد زجاجات المدامة بيننا وترنو إلينا بالعيون الفواتر فنشربها من كبتها ونفوسنا تتوق إلى تلك الكدود النواظر ودورا ترانا خابئين من الحياة حيارى كأن في بطون المقابر نخالف هذه بالذكر قولا وتارة تكاتبنا منها بكل البشائر ونسألها شوقا وخوفا وهيبة فتتهفنا منها بكل الذكائر على أننا والحمد لله وحده وإن أنكروا تعظيم بعض الشعائر نصلي على المختار والآل كلهم وساداتنا الغر الكرام الأكابر كارج بيتي شدة تظاهرت وصفا في جميع المظاهر وأكفيت سرا قد سوات المشاعر فهام بك الأشاق لما تبصروا ولاها لهم سر وراء السرائر وب- وضل أناس عن شهودك إذ رأوا شهودك بالأبصار لا بالبصائر فهم عن شهود الذات أمي لقيدهم وتحكيمهم للعقل تبقى الظواهر ونحن بحمد الله فزنا برؤية بهذا التراءت في جميع المظاهر نشاهدها بالعين منها فيمه سواها ولم يكن لنا بالكوادر na wajen ka sai hada sai ba shi ya yi ko ba so da Allah shi hudar zaki yake cewa ta zahar ta wasfa ka bayyana sifanka fi jami'il mazahiri a cikin dukkan mabayyana yana maka nan fana'insa ne a cikin sifa Allah tabarak ta zahar ta wasfa ka bayyana mana sifanka fi jami'il mazahiri a cikin dukkan mabayyana kanka muke gani a cikin dukkanin halittanka ubangiji kanka dan haka su ba shi da abokin fada ba wanda yake ki ba wanda saboda yana ganin bawan Allah ne ruhin Allah din nan ba a jikin Adamu kadai ya tsaya ba ya shiga har yana jikin duk ƴaƴan Adamu ba duk gaba daya dan haka komai bakin mutum sai haka goshin nan nasa yana haske dan nan ya fara zama ga yatsunsa ga tsatsansa ga kaza kaza sai haka kirjin nan nasa yana haske to da dai duk abu to ma'ana dai jamalaka ta bayyana cikin dukkanin abin kallo wa aka baita sirra ka ɓoye wani sirrinka ƙasawa da ya tabbata fil masha'iri a cikin zuciya wani kuma yana nan ɓoye a cikin zuciya cikin ɓoyen ɓoye kenan yana magana ismi kuma ya har ya je magana zaki din ba don zuciya abu ne a ɓoye to kuma ga wani ɓoyayyen abu a cikin a cikin ɓoye fahama bikal ushaku sai a rufai suka dumauta da kai masoya masoyanka sai suka dumauta da kai lamma tabassaru yayin da suka hankalci isharaka wala halahun sirru sirri ya bayyana a gare su wara a sara'idi wanda yake bayan sirrika ina amma gashi kuma ya bayyana a gare su wa zallahu nasu wai suka sai suka bace an shuhudika gabarin ganin sirrin nan naka izra au shuhudaka domin su sun zaci ganin ka bil alsari da ido ake magana la bil basaidi ba da idan zuci ba sai suka rige sai dai aika faɗa to kaza ya za aika kaza kaza duk ba yanda ake ashe ba su faɗe ba su ɗau yanda ake faɗan ba su gane yanda ake faɗan ba ji suke yanda kwakwalwar su ta zata ne ba haka ba ne yawwa fahim an shuhudin zati umyin su makafi ne ga ga fatahi halarta zatin Allah tabaraka wa ta'ala liqaidihin sabida hijabun su da marin su da dabaibayin su wata hakimuhum lil aqli sabida bawa hankalin su hukunci sun riga sun sarauta alƙali hankalinsu shine alƙali duk abin da ya iya fahimta shine abu ba su san wannan ba a fahimta sa sai da aqalul a'la aqalul a'la ko a cikin nisab ko to sai da aqalul a'la ba da wannan aqali na jini da fata da abu duk da girman nan nasa ibqa zawahiri daidai da zahirin su haka suka zata wa nahnu bihamdillahi mu ko mun gode wa Allah fuzna bi ru'yatin mun rambanta da fatahi bi haƙar tara alfi jami'il mazahir ta haka ta bayyana gare mu a cikin dukkan wata mabayyana saboda fatahi ya samu nushahidu hadil aini muna ganin ta da idan zahirin ma saboda kuma ba da idan mu bane yanzu da idan sa ne gaba kida ta kwata idan mu wa basarahu allazi yasiru bihi yawa min ha fayamma hi sai komai ya tsare ya shafe siwa sai komai duk wani ta sai ya shafe a idan mu walan ya kadur lana bil kawadi kai a kwakwallon mu ma wani ta ba zai zo mana ba duka baki da ja'alna shuhuda zat da haka muka sa mu ganin hadaran nan taka nasba uyuna nan muka kafa idan mu cikin da haka mun kalla dai halaran nan taka muke kallo mu ba ba wannan abun ba duk gaba daya wa bainal hashamin sirrina wa sama'ili muka koya sirrin ta kuma tsakanin kayan cikin mu da zuciyar mu a can sai dai jiran mu ta dan kada ka dan kada ka gane dai ka gane mu kenan to sai an jima na duru mata darar da wahir zikira duk inda an badan ta kewaya sai ka ga mu mun kewaya shi na ya sunan wannan su ne ta haisu ma daratu zujadatu durna duk inda halara Allah ta kewaya sai ga mun kewaya ya sabul jahiluna annajinun na jahilai suna san mahaukata ne mu gobe ka zan mu can can duk inda dai mahaukata kewaya majinin na ba mahaukace ba ma bina min junudin ba mahauka tare da mu bal sharmina mu da matan giyar halaran muka shafa sakin na muka yi maye mali idan duk inda muka ji kofin ta ce karau karau karau kamar mai shan adaya ne da an ce an dora tukunya a can yanzu a ga ya ce to sai an jima haka ni jan ake a ce ta hau to an gaji an ce ta hau ma'ana an dora adaya yanzu baka san yaran ba za a ga an zare jiki an baka to wai ni abin nan da ta hau mu tafi mana mu je to to muna kewaya duk inda kofunanta suka kewaya na ambatanta wala rukusu shauqan za ga muna rawa dan beganta baina tilka dawa'iri a tsakanin wannan kewayo nazillu bihanalhu sai ka ga da it- mun wayi gari da ita muna wasa wannan kusu muna rawa taratan wani lokaci ala ragami arbabil hawa abu ta da hancin yan shirme ba nan muke ba no? wal manakiri da yan inkari za ka gan mu cikin farin ciki da komai wani kwananan na ta kwafa mutanen banza ka za ka za ka manya kashe kansa wa in ya kadin lazina kafaru la yazliqu laka bi asirihim ba musamman ba hadara tana na inji shehu abdullahi jajiba na ruwa na kusta tujiru zujajatul mudamatu za ta ta kewaye kofunan jiyanta a tsakaninmu watar nu ilaina kuma tana kallon mu bil uyunil fawati da idan dinan nan nata masu kyau alaran idan dinan nan nata wai ibn farid da yake faɗa ka wani yace ya rantse da Allah ibn farid biyar gaske yake faɗa yawa fana sharabuha sai mu sha sai mu sha giya ta ta min kafi hada a tafin hannunta kuma yau ba a kofi za ta zuba mana ba a saboda gata a tafin hannunta za ta zuba ta shayar da mu wa nufusuna amma duk da haka rayukanmu ta tuku tana bege ila tilkal kududin nawazili mu ba wannan abin da take shayar da muka damu da shi ba ita kanta muka damu da ita kuncin da muke ta kallo mai kyau din nan malam mai ni'ima wa ɗauran ta rana wani lokaci kuma za ka gan mu habi'i na mina haya mun sun fiye ka kai saboda kunya wani lokaci kuma kunyar ta muke ji yanzu jalalata ta motsa in jamalata ta motsa ka ni ne kaza ni ne kaza ai za mu yi ma kaza in jalalata ta motsa kuma shikenan sai sun fiyar da kai annaba ka ga ana rabbi sallin sallin Allah aminci aminci a yara muna dimatsatu ka annabi budunul maqadir ka su muna cikin kabari nukadibu hadin zikiri nan da ya zai mu dinga hira da ita da ambato kuma da zikiri sauran wani lokaci wa taratan wani lokaci to kadibu na min hadi kullul bas za ta ta hira da mu kuma tana ta ba mu bisharori tana rarrashi wannan aluha sai ga muna roƙon ta shaukan dan bege wa kauban dan tsoranta wa ibatan dan kwarjinin ta fatu tuhibuna sai ta ba mu min hada ga wajen ta kullul zakai duk wani abu mai tsada ita mu ta ba mu halala ala annana abu ta cewa mu alhamdulillah mun gode wa Allah wahdahu shi kadai wa in ankaru ko da mun gire sun yi inkarin ta azima ba azu sha'airi girma wa yansu alamomin Allah to mu dai muna na nusalli muna salati alal muqtar abu manzon Allah shi ma alama halarata ne wal ali da ƴaƴan gidansa su ma duk alama halaran ne da sahabbansa duk alama halaran ne da shehunan duk alama halaran ne kullihim dukansu wa sadatina da shugabanninmu algurdi masu haske alkiramu manya al'akabiri manya da dukkanin wasilolinmu zuwa ga Allah Allahumma salli ala sunan